fadilat Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalo tare da shi akwai Alaramma Nasiru Salihu Gwandu sakataren majalisa Alarammomi na ƙasa Alaramma ka zo ka fara karanta wasu ayoyi na Alkur'ani kafin isowar shugaba Allah maɗaukakin sarki nake roƙo ya taimaki shugaba ya daidaita harshensa Allah ya amfana da mu da abin da za mu ji Allah ya kare shugaba daga kowane irin kuskure Allah ya amfana da mu da abin da za mu ji Allah ramma nasiru sabu wallo tafaddal mashkuran ma'jura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف Ya suke,
تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم
auzu billahi samil alim, mina shaitanin rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wal khairu kulluhu fi ma ja'a bihi kitabullah. والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala da sauran ahalus sunna na ko'ina a madadin kaina da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa baki ɗaya ina mai marabtan mai girma gwamnan jihar Bauchi takwarana sanata Bala Abdulkadir ƙauren daular Usmaniyya kuma ƙauren bauchi da shi da 'yan majalisar sabaki ɗaya hakanan kuma mu daga wannan jiha sanata shehu guba da sauran 'yan majalisa na tarayya da 'yan majalisa na jiha manya-manyan baƙi ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a garin Bauchi muna addu'a Allah ya sanya wannan taro albarka taro da muka yi wanda ya gabata wanda bai kai shekara guda ba a lokacin babban limamin mu na wannan masallaci na gwallaga yana raye yau muna wannan taro ba tare da shi ba Allah ya gafarta wa liman Amin.
Allah ya sa ya huta sarkin malaman ajiya malam Hamza Allah ya gafarta mishi Amin.
da sauran duk waɗanda muka rasa Bauchi muna ɗaukar ta kamar headquarter na ƙungiyar Izala saboda shugaban ƙungiya Alhaji Musa Muhammad Mai Gandu a nan rayuwarsa ta ƙare don haka Bauchi tana da kima da daraja shi yasa kafin in taso in hauro nace mai girma gwamna ‘yan agajin da suke halartar wannan taro na bita, ‘yan agaji da suka yi rijista ‘yan agaji dubu goma sha shida. Akwai ‘yan agaji da suke halartar taron wanda ba su yi rijista ba, in ka hada da wanda suka yi rijista sun kusan ‘yan agaji dubu ashirin.
Allahu Akbar.
Akwai baƙi daga ƙasashe daban-daban da suka shigo Najeriya. Côte d'Ivoire, Benin Republic, Togo, Ghana, Niger, Kamaru da sauran ƙasashe. Wannan taro yana nuna cikakken zaman lafiya da Allah ya bamu a jihar Bauchi. Domin da jihar Bauchi babu lafiya, ko kuma da taɓarɓarewar tsaron ya kai irin yadda ake kallo da ba mai irin wannan taro ba na ce mai girma gwamna irin wannan taro muna bukatan a yi shi lokaci zuwa lokaci amma ba mu da fili da za mu samu wani katafaren fili da za mu mai da shi training center na horar da 'yan agaji da kowane lokaci za a rika horar da 'yan agajin ba sai shekara-shekara ba mai girma gwamna ya ce shugaba zan nema muku fili babba a jihar Bauchi Allahu akbar Allah ya saka wa gwamna da alkhairi idan ba ku manta ba akwai yaron mu dan agaji da yayi abin kirki ya tsinci dukiya mai yawa dukiyar nan ya kai ya ɗauki hankalinsa ya yi abin da bai kamata ba amma saboda tsoron Allahnsa ɗan agaji ne yana wakiltar wannan ƙungiya ya haƙura da son zuciyarsa ya mayar wa masu kuɗi da kuɗinsu a nan muka girmama shi bara muka ce aikin hajji da ya gabata saboda wannan yaro ya yi ƙoƙari ƙungiya ta ba shi kujerar zuwa aikin hajji kuma ya je aikin hajji har ya dawo dan agajin nan tare da shi muke nan ga ma shi nan a zaune saboda haka alƙawuran da duk aka mishi daga ciki akwai boss da mai girma gwamna ya ce a bashi kuma alhamdulillah wannan alƙawari an cika Allahu Akbar.
ina addu'a mai girma gwamna Allah ya saka da alkhairi ɗan uwa babban sakatare janar ya mana wa'azi mai taɓa zukata akan shan ƙwayoyi da abin da ya kama da haka hasashe da lissafi na statistics ya nuna akwai mashaya kwaya a Najeriya sama da mutum miliyan goma sha uku kuma miliyan goma zuwa sha ɗaya duk daga arewacin Najeriya wannan abin bakin ciki ne akwai damuwa wajibi ne mu haɗa kai da hukumomi jami'an tsaro jagorori na siyasa da sauran al'ummanmu don a ci gaba da wannan wa'azi da karantarwa ko ‘ya'yanmu matasanmu za su nisanci wannan shaye-shaye ina muku nasiha ina fata Allah maɗaukakin sarki ya taya mu ya wuce mana a gaba wurin gyara zukata da tunani na 'ya'yanmu ko za su zamanto abin amfani ga wannan al'umma ‘yan uwa musulmai nasiha da na so in mana shine akan riko da gaskiya babu abin da ya kai gaskiya wannan dan agaji ya zama abin misali domin abin da ya yi ai gaskiya ce ta bashi wannan matsayi da har ya samu wannan girmamawa duk wanda kaga yake kokarin yayi wani abin da babu kyau to rashin gaskiya ke kai shi ga haka idan mutum ya tsaya akan gaskiya ya kula da gaskiya yayi gaskiya ya tsaya akan gaskiya sai kaga Allah ya taimake shi sai da manzon Allah ya muna tokaciya yace alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr na muku horo ina kiran ku da yin gaskiya ku yi gaskiya gaskiya yana kai mai yin ta zuwa ga kyautayi ya zamanto mutumin kirki mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya hatta yuktaba indallahi siddiqa saboda haka in yana yin gaskiya sai an rubuta shara wurin Allah mai gaskiya in ka tsaya kai gaskiya sai kaga Allah ya taimake ka kuma yin ƙarya ita take haifar da dukkan fitintunu na tashin hankali wani bawan Allah cikin sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alkur'ani ya sauko ya yi mishi albishir albishir inda bai manta ba sai da manzon Allah ya ce mishi abushir abushir ina maka bishara bi khairi yawmin da mafi alkhairin rana marra alaika baka taba ganin ranan da ya kai wannan rana albarka tun ran da mahaifiyarka ta haife ka baka samu ranan da ba za ka manta ba irin wannan rana sai ce ya rasulullah wannan albishir amin indika kai ne kake min albishir amin indillah ko daga wurin Allah sai manzo Allah ya ce ina maka wannan albishir ne daga wurin Allah ba daga wurin manzon Allah ba wani sahabi ne wannan ka abu dan malik wanda manzon Allah za a je yaƙi yaƙin nan na tabuka yaƙin nan mai tsanani wanda aka wahala amma da aka dawo daga yaƙin waɗansu suka rika kawo uzuri na ƙarya ransa ya ringa gaya mishi yau manzon Allah ƙarya ya ce kai ba zan iya yin ƙarya ba ya daure yayin da masu ƙarya suka yi ƙarya wa manzon Allah annabi ya karbi uzurinsu manzon Allah bai ganshi ba ya tambaya ina ka sai gashi ya bullo sai manzon Allah yayi murmushi yace wallahi wannan murmushi da manzon Allah yayi ba murmushi bane irin wanda na san na farin ciki da murna saboda annabi ya karbi uzurin sauran ya san munafukai ne yace ka kai me faru da kai yace ya rasulullah wallahi in na ɓoye maka ba zan ɓoye wa Allah ba asiri na na iya tonuwa ba abin da ya hana ni fita sai dai kawai nauyin jiki da sakaci irin nawa ya rasulullah ba zan ɓoye ba manzo Allah ya ce kai gaskiya saboda haka da shi da waɗansu mutane guda uku ba su ɓoye ba sun san ba su da uzuri haka kawai suka ki fita yakin shi ya sa manzon Allah Allah ya sauko da aya ya ce wa akaruna murjauna li amrillah wa akaruna murjauna li amrillahi imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim saboda haka wayannan waɗansu daga ciki an karbi uzurin munafikai amma waɗansu nan Allah ya jinkitar da lamarin su ko dai ya karbi tubansu ko Allah ya musu azaba sai Allah ya sauko da hukunci manzon Allah ya karanta hukuncin cewa a ƙaurace musu a daina magana da su wannan shine hukuncin da Allah ya saukar sai da aka yi kwana hamsin ba a magana da su gari ya yi zafi tashin hankali ya zo ka da sauran abokanansa hatta iyalansu aka umurci iyalan masu ƙaurace musu ya shiga tashin hankali da bai taba ganin irin wannan ba sai da ya yi kwana hamsin cikin tashin hankali shi yasa Allah ya ce wa ala salatati allazina khulifu وعلى الثلاثة الذين خلفوا na'am حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم sai وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا يا يا.
إن الله هو التواب الرحيم Allah ya yi magana kan wayannan mutane guda uku da suka saba ba su je wannan yakin ba amma kuma ba su yi munafurci ba manzon Allah ya sa a jinkita lamarinsu lokacin da Allah ya sauko da ayan karɓan tubansu cewa Allah ya karɓi tubansu kabu da sauran ‘yan uwa sun shiga cikin wani hali da ƙasa sai da ya musu zafi ya yi musu kunci duk inda suka shiga ba a magana da su sai ya zo ya ce assalamu alaikum sai ya yi shiru ko za ka ansa min sallama bai ji ba ya yi sallah da manzon Allah ba zai ga fuskar manzon Allah ba ya kira abokinsa ya ce don Allah mai annabi ya faɗa a kaina ya ce ban sani ba ya tambaya ya ni ina kuna tsammani ina cikin munafukai a ce ban sani ba sai da ya shiga damuwa da tashin hankali ƙarshe Allah ya karɓi tuba ran da aka yi mishi bishara cewa Allah ya sauko da aya da ke nuna Allah ya karɓi tubansu rigan da ke wuya sai cire ya ba wa ɗan albishir ɗin saboda ya yi mishi albishir ɗin cewa Allah ya karɓi tubansa da ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya rasulallah ina gode wa Allah dama Allah maɗaukakin sarki ya yi ainihin wato jarraba mu mun shiga cikin tashin hankali da damuwa amma gashi Allah ya kawo min sauki don haka ya rasulullah alƙawarin da zan yi wa Allah shine daga yau ba zan ƙara yin ƙarya ba duk maganar da zan faɗa gaskiya ce duk maganar da zan faɗa gaskiya ne daga nan har zuwa ƙarshen rayuwata yayi wa Allah alƙawari cewa zai ci gaba da faɗin gaskiya ya ku ƴan uwa matasa ya ku ƴan agaji ya ku ‘yan siyasa, ya ku maluma, ya ku ‘yan kasuwa, Allah sai ya yi kira gare mu, ya ayyalazina amanu taqullaha wa kunu, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya. Babu yadda za a yi in kana gaskiya, ya zamanto mutane sun ƙika sai dai su girmama ka saboda gaskiyarka. Idan mutum ya zama makareci, yau ya faɗi labari daban, irin yadda ake zuwa wa 'yan siyasa a ce akwai ɓaraka a ba da labari shi bai sai ce ƙarya kake yi ba kuma ya san ƙaryan kake yi idan mutum aka yi mishi shaidan cewa labarinsa duk ƙarya ne to ran da ya zo ya faɗi gaskiya ko gaskiya ce yake faɗa sai ya ɗauka ƙarya yake faɗa idan mutum ya saba da faɗin gaskiya ko da ya yi kuskure so ɗaya ya faɗi magana da ba gaskiya ba sai a ɗauka maganar da yake faɗa gaskiya ne ya ku ‘yan uwa ku tsaya ku zamanto masu gaskiya ba abin da zai fi da kai sai gaskiyarka ɗauki alƙur'ani mai girma ka dubi kissan annabi yusuf da ‘yan uwansa da suka samu babansu suka ce ya babanmu me yasa ba za ka ba mu yusuf mu je mu yi kiwo tare da shi za mu kula da shi za mu yi kaza da shi baban ya ce ina tsoron kar ku je in kun je kirkici ya cinye shi gaba daya da suka dauki hasara suka sa wa dan uwansu annabi yusuf kuma uban ya amince aka tafi da annabi yusuf wurin kiwo sai suka hadu suka ga ya kamata su kama yusuf su kashe shi su jefa shi a cikin rijiya su cire rigansa su nemi akuya su yanka su dauko jini su shafa a jikin rigan su dawo baban su ya kai babanmu mun je muna kiwo mun bar Yusuf amma fa akalahu zai sai kirkici ta cinye shi sai mai faru
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ya baba ba za ka yarda da mu ba ko da gaskiya muke fada bare me bare mana- magana ƙarya ce kenan tunda sun yi wannan ƙarya a lokacin da suka zo kuma neman annabi Yusuf suka zo neman dan uwansa lokacin da annabi Yusuf ba su gane shi ba yace a zo da dan uwa yana da dan uwa suka ce kuna da dan uwa yace eh ku zo da shi da suka zo suka ce ya babanmu muna son ka ba mu dan uwan nan namu don mu je tare da shi idan mun je zai taimaka mana wurin samun ƙarin ainihin wato au baban ya ce a'a ba zan amince da ku ba lokacin da abin da ya faru ya faru da suke dawowa annabi yusuf alaihi salam Allah ya kaddara mishi hikiman da zai rike dan uwansa da ya rike wannan dan uwansa aka samu ainihin wato ciyar gwamnati a hannunsa gaba daya suka dawo suka ce ya babanmu dan uwanmu yayi sata kuma an kama shi amma اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سيد suka ce me kuma واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون suka ce wa inna nasadiqun amma da suka yau gama magana mai baban yace
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا me zai faru فصبر جميل
tun da kaga sun yi ƙarya da farko yanzu kuma sun yi gaskiya babu shakka an kama shi babu shakka an same shi da tiyan gwamnati amma da suka faɗa baban yaya ya yadda saboda an taɓa ganin cikin jawabin su akwai alamar ƙarya a America America idan aka samu shugaba yayi ƙarya ba da alkur'ani suke shari'a ba in aka same shi da cewa yayi ƙarya abin da yafi mishi sauki ya rubuta resignation ya sauka a shugabanci shugabanci ba wasa bane saboda haka in Allah ya baka shugabanci kada ka yadda ka zamanto kana faɗin maganar da ba gaskiya ba ba ma sai ka samu shugabanci ba in ka kasance wato kana fatan Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatarka tsaya ka yi gaskiya idan bature yana son ɗansa ya zamanto sanata turan da aka haife shi zai ce ka zama sanata an haifi sanata daga ranar zai ce karka yadda kai wani abu na asha da za a same ka da shi na laifi shi yasa dole mu gyara siyasar mu idan za ka tsaya takara me kai wa al'umma menene kai musu da zai sa su ga sha'awar cewa a tsaye da kai menene gaskiyarka me riƙon amananka menene kazanaka ba wai me ka ɗauka ka ba mutane ‘yan uwa dole mu koma tsayawa akan gaskiya mu kiyaye gaskiya in mun yi gaskiya sai Allah ya ƙara taimakon mu mai girma gwamna ina maka addu'a yadda kake wannan jagoranci Allah ya sa a gama lafiya آمين Allah ya sanya wa wannan jiha albarka آمين kafin in tsaya ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ina kira ga 'yan majalisa na tarayyar Najeriya da sanatocinmu da 'yan majalisa na reps akwai ishu na tax reform tax reform muna bibiya muna sauraro muna kallon me yake faruwa muna fata shugaban ƙasar Najeriya da 'yan majalisa a ƙara tuntuɓa da kyau a ƙara nazari da kyau kada a kawo wani abun da zai ruɗa ƙasa idan kana son ka kawo wani canje-canje da wani tsari da zai taimaka wa tattalin arziki tattauna da 'yan ƙasan har su gane menene manufarka نعم idan aka tattauna aka samu masu ilimi aka gano abin sai a samu sauƙin aiwatar da shi amma idan har ba a gane ba jama'a na zargin cewa akwai wani abu da aka shigo ciki yi ƙoƙari a samu masu ilimi a tattauna kowane yanki na najeriya yana da haƙƙi cikin shugabanci ya ba da gudunmawa wurin a zaɓi shugaba to kada wata yanki ko wani yanki ya ji cewa ana ƙoƙarin a danne shi ko a hana shi wasu hakoki wannan kuma zai faru ne idan aka samu tattaunawa don haka wannan tax reform muna ƙara kira ga 'yan majalisa a yi takatsantsan wurin ɗaukan mataki a kai a yi ƙoƙari a yi wani kwamitoci na jin ra'ayin al'umma menene fahimtarsu domin wannan gwamnati ko mun ƙi ko mun so addinin musulunci ya taimakawa wurin kawo gwamnatin don haka ba za mu so ba a ce an samu tarnaki an samu damuwa a gwamnatin da muke da hannu cikin kawuta muna nasiha gare su ga shugaban ƙasa muna nasiha ga 'yan majalisa muna masasiya ga ainihin wato ministoci a haɗu a duba duk wani bil duk wani abu da za a fito da shi wanda zai taimaka wa zaman lafiyar Najeriya a shirye muke mu ba da goyon baya mu yi addu'a amma ya zama abin zai zamanto an samu adalci a kowane yanki Allah ya ba da ikon dubawa a ƙara tattaunawa a ƙara ɗaukar mataki don al'amura su yi kyau in Allah ya da ‘yan agajinmu gobe za su fito su nuna ƙorewa wurin abin da suka karanta na ainihin wato wannan bita da aka yi musu na kusan kwana bakwai ko kwana biyar suna nan da girma gwamna muna godiya tun karfe takwas gwamna ya fita na safiya yana ayyuka kuma ya zarto zuwa wannan wuri har ya zuwa wannan lokaci bai koma ya kwanta ba ya nuna mana cewa shi gwamna ne wanda yake bada lokacinsa don ayyuka na addinin musulunci ina addu'a Allah ya saka wa mai girma gwamna da alkhairi ina kuma kira ga mai girma gwamna ya hauro zuwa sama ya ga wannan dandazon taro na ‘yan uwansa ‘yan izala waɗanda suka fito daga ko'ina ya yi musu sallama ya yi musu fatan alkhairi ya sanya musu albarka saboda irin ayyuka da ya yi na alkhairi mai girma gwamna ba za mu gushe ba muna maka addu'a irin gudumawa da ka bayar saboda wannan taro Allah ya saka maka da alkhairi haka nan shi ma sanata da kuma national security advisor da suka taimaka muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi your excellency mai girma gwamnan jihar Bauchi a ga ala ramma kusa Allah ya taimaka
التكبير Allahu akbar التكبير Allahu akbar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله